نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء بيرجع وتن ربيع الأول shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da 20 daidai ga watan satumba shekara ta 2023 miladiya muna darasi na goma sha uku a cikin karatunmu na littafin zadul mustaqni muna kitabu dahara babu siwak wa sunan wazo littafin da ke magana akan tsarki da kuma bayani akan asuwaki da sunnonin alwala a satin da ya gabata yan za su iya tunawa mun tsawaita magana mun tattauna dangane da asuwaki da shar'antuwarsa da kuma wasu noni da suka shafi kaciya da kunce-kuncen shari'a kai da hukuncin bismillah a lokacin alwala da kuma abin da ya shafi yanayin da mutum ya kamata ya rayu wajen shafa mai ko rashin shafawa mai shari'a ta ce akan shafa mai sai kuma abu na ƙarshe mun yi magana akan alƙaza alƙazahu shine yin aski da ake yi mutum ya aske wani bangare na kansa ya bar wani bangare muka ce malam ya ce wa yukrahul qazahu an haramta ba shi da kyau kamar yadda hadisi ya zo manzo Allah ya fada wani ya gan shi yayi wannan aski ya ce ihliku kullahu aw da'u kullahu ka aske duka ko kuma ka bar shi duka bin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai a cikin tsarki ko alwala ba hatta a cikin suturarsa hatta a cikin mu'amalolinsa hatta a cikin zamantakewarsa idan ka bi shi za ka samu lada wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasuli illa al-balagul mubin cikin cin abincin mutum cikin yanayin sutura ya kula da ya annabi ya ce a sa sutura sai sa dan Allah ya ba shi lada imam Ahmad ya ce itikadu sha'ari sunna walakin lahu kulfa rike gashi ajiye gashi tara gashi sunna ce amma yana da wahala walau naqdiru alaihi la fa'alnahu yace da za mu iya tara gashi da mun tara yace akwai wahala akan harkar ajiye gashi da tara shi amma idan mutum ya tara shi ya kula da shi ya gyara shi babu komai sai dai kada ya zama libasu shura ya zama ya tara shi ya yawan da zai dauki hankalin mutane har ya zama kuma abun kallo abun magana to malam ya ce yau karatun da zamu dora wa min sunanil wudu'i as-siwaku wa ghaslul kaffaini salatan wa yajibu min nawmi laylin naqidin liwudu'in wal bada'atu bi madmadatin thumma istinshakin istinshakin malam yace daga cikin sunnonin alwala akwai aswaki da muka bayani ana so idan za a alwala a yi aswaki kuma aswaki ana yin sa ne in na itace ne daidai lokacin da za a kuskura baki mutum ya sa ice ya goge bakinsa sai sa ruwa ya kuskure bakin shi ko kuma dab da zai alwala ya sa itace na aswaki ya kuskura bakinsa a ya wanke bakinsa sai kuma ya zo kuskura baki a alwala sai kuskure yace wa ghaslul kaffaini thalathan wanke tafin hannu guda biyu sau uku kaf guda daya wannan shine kaf nan iya wuyan hannun nan wannan mai tsawon shine kaf to da wannan da wannan sune kaffaini wannan hannun ba wai ana nufin iya gaban ba gaba da baya ka wanke wannan da wannan haka ɗaya ya wanke ɗaya sati mai zuwa insha Allah za mu yi alwala a aikace da ikon Allah to ka yi ta mana ka yi ɗaya wanke ɗaya haka ba wai haka ka ta wanke wannan ka ta wanke wannan in ka gama wannan ta zo ta wanke wannan ta wanke wannan ba tare ake cakuɗa su ɗaya sai ka daɗa hada su ka wanke biyu ka daɗa zuba ruwa ka wanke uku to yin wannan idan ka zo yin alwala wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ce sunna ne amma sai ce wa yajibu min naumi laylin naqidin li wudu wannan wanke hannun da na kwatanta muku idan da daddare ne mutum ya yi bacci ya tashi irin baccin da yake warware alwala shine naqidin liwudu baccin da ya yi nauyin da yana iya warware alwala to wanke wannan hannun ya tashi daga sunna ya zama wajibi malamai suka ce idan mutum ya tashi daga dogon baccin da ya kai ya iya warware alwala to wajibi ne kafin ya fara alwala dole ne ba sunna ba ne in ba bacci kai ba kamar yanzu bayan isha'i bayan magariba bayan azahar bayan asubahi alwala normal alwala da za ka yi kawai za ka yi wanke ne sau uku sunna ne amma in daga bacci ka tashi mai nauyin da zai iya warware alwala baccin dare to wannan wanke hannu dole ne in mutum ya zo ya alwala bai yi wannan wankin hannun ba ya bar abin da yake dole wajibi saboda manzo Allah ya faɗa hadisi sai hadisin Bukhari da Muslim idan sai qada ahadukum min nawmihi in ɗayan ku ya farka daga baccinsa fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan kada ya yadda ya dulmuya hannunsa a cikin kwano ko kasko ko kuma ainihin butar alwala sai ya wanke sau uku kaga wannan umarni ne na annabi manzo Allah yana cewa malaman usulu suna cewa idan annabi ya bada umarni to fa dole ne sai dai in an samu wani dalili da ya tashe shi daga matsayin dole daga duk umarnin annabi wajibi ne duk umarnin manzon Allah cilas ne al'amru al-mutajarrid an al-qara'ini duk wani umarnin da ba a samu wata hujja da ta tashe shi daga ainihin dole ba to ya zama wajibi dan annabi ya faɗa ku bi in Allah ya ce ku bi ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walin rasuli idza da'akum lima yuhyikum to wannan wajibi ne a al'amr lil wujub amma duk wanda ba wannan ba wanke hannu da ba wannan ba kawai ka rike wankin hannu ka wanke sau biyu ko sau uku ko sau daya wannan sunna ne an ce sunna ai mustahabbi ne kai ba dole bane in an ce ba dole ba ne in mutum ya yi za a ba shi lada in bai yi ba kuma ba za mai azaba ba kenan yanzu da wani zai zo ya yi alwala bai yi wankin wannan hannun ba ya ci gaba da sauran abubuwansa alwalarsa ta yi amma wanda ya yi kuma ya fi shi lada shi kuma da bai yi ba ba za mai kowa ba ka rike duk abin da aka ce mustahabi ne in kai an so ka yi to tunda shari'a ce ta so ka yi to in kai akwai lada amma in baka yi ba fa ba komai a kanka amma wanda ya yafi ka lada to yanzu mun gane maganar wanke hannu a alwala ko wanke hannu idan ka tashi daga bacci amma dai a yi din shi yafi kuma alwala ma ba za ta yi daɗi ba ka zo ka fara alwala ba ka wanke hannayenka guda biyu ba ba zai daɗi ba to amma an ce iya wuyan hannu wannan tafin hannu guda biyu wal bada'atu bi madmadatin thumma istinshaqin malam ya ce ana so idan an zo an fara alwala an yi wannan to sai kuma a fara kuskura baki ko kurkura baki sannan sai shakar ruwa wannan yana cikin sunnoni na alwala ku kula abu ne guda biyu akwai kuskuren baki akwai shakar ruwa to a fara da kuskure baki a kurkure bakin sannan kuma a shakar ruwa wannan din sunna ne a fara gabatar da kurkurar baki sannan a biyo da shaƙa ruwa kafin a wanke fuska kafin a wanke fuska abinda malamai suka ce wai me hikimar cewa a kuskure baki kuma a shaƙa ruwa suka ce shari'a ta ɗauki cikin baki da cikin hanci kamar fuska ne cikin baki da cikin hanci kamar fuska ne da haka ana so idan an zo alwala kamar yadda shari'a ta ce a wanke fuska ko to shari'a kuma ta ce a wanke cikin baki kuma a wanke cikin hanci amma shi cikin hanci ba zai wanku ba sai dai a sheƙa masa ruwan ya ɗebo abin da ya ɗebo sai kuma a face shi yasa aka ce wa baligh filistin shaƙi illa an takuna sa'iman ka kai matuƙa wajen shaƙa ruwa a hancinka in ka zo alwala ka kai matuƙa kai da gaske ya shaku sosai sai dai in azumi kake yi saboda ana so lallai ka wanke cikin kuma kamar yadda ake so ka wanke bakinka ka wanke fuskar ka wanke bakinka to sannan kuma ka sauke duk nauyin da ake so li annahu ma min alwaji to an fara ambatan kuskuren baki sai kuma shaka ruwa sannan sai an ci haka tsarin shari'a ya zo da shi ana cewa ai haka ne dan kada wani ya zo ya kuskure kawai ya zo alwala ya fara wanke fuskarsa sannan daga baya shaka ruwa ya kuskure baki dan kar wani ya haka shi yasa aka ce sai ya fara wanke baki a ya kuskure baki sannan kuma ya shaƙa ruwa a hancinsa to da wani yanzu zai zo alwala kawai ya ce shi ba zai shaƙa ruwa ba ba zai kuma kuskure baki ba kawai zai alwalarsa haka alwalarsa ta yi alwalarsa ba ta yi ba saboda ya bar lam'a ya bar me lam'a kun san idan mutum ya bar lam'a a alwala ai ba ta yi ba sai ya wanke ta da haka lalle a malami sun ba da hukunci wannan kuskuren baki da shakarwa juzu'i ne na fuskar mutum kamar mutum ne ya zo yin alwala ya bar wani juzu'i wani bangare na fuskarsa ya bar wani bangare na fuskarsa bai wanke ba dakhilul fami da dakhilul anfi fi hukumin zahiri ake cewa cikin hanci da cikin baki duk suna da hukuncin zahiri haka kawai yanzu wani ya zo ya alala sai ga ya wanke iya nan gurin ya wanke rabi kawai sai ka ga rabin bai wanke ba za ka ce koma ka je ka sake alala to haka wanda ya da gangan ita sunna ko da sunna ce in ka bar ta da ganganci to sai ta maka illa dan kana inkarin wani abu ne wanda annabi ya ce ai kuma abun mamaki malam tun da annabi yake alwala ba a taɓa ruwaitowa wai annabi ya yi alwala bai kuskure baki ba bai shaƙa ruwa hanci ba a taɓa yi ba kaga dai duk ga ta sunna ce a cikin littafin fikihu amma tun da annabi ya fara ibada bai taɓa barin su ba kaga bai kamata mutum ya zo yin alwala ya manta wannan abubuwa ba wal mubalaghatu fihi ma li ghairi sa'imin malam yace ana so ai mubalaga akai matuka ga wanda ba mai azumi ba نايباني وتقليل اللحية الكثيفة والأصابع والتيامن أنا سوء مبالغة كما تقع وجن شاك أروا دكما كسكرة باكين أسال روا سوسي أو كسكري كما أشاك أروا شدا من استنشاكيني جذب الماء إلى داخل الأنف وكل جماعة وسيدا سنزو kuskuren da suke yi an ce a kuskure baki a a shaƙa ruwa sai ga mutum ya ɗebi ruwa haka a bakinsa a hannunsa haka ya zuba ya shiga ya zubar ya zuba ya shiga ya zubar kawai ya zuba ya shiga sai ya zubar ya zuba ya shiga ya zubar baya ma shekawa kawai da ya ɗora shi a hancin shi ke duk wanda ya haka alwalarsa ba ta yi ba idan an ce al-istinshaq shine jazbul ma' ɗiban ruwa zuƙar ruwa shaƙar ruwa sai ka sa haka ka shaƙa shi ne alisin sha ba wai ka ɗora ruwan akan hancinka ba da yawa mutu yana alwala yana saurari ya ga kai fab ya sauke fab ya sauke fab ya sauke a za kafa kuskure ne wasa ne da ibada wannan haka kuskuren baki ba wai ka zuba ruwa a baki kawai ka zubar shi ne kuskuren baki ba abinda ake nufi da almadmadatu kalma ce ta larabci almadmada ana nufin rinshul ma'i fil fami rinsh rinshul ma kada ruwa a baki duk wanda ya kuskura baki bai sa ruwan yayi gumtsa ya tura ya kada ya kada ba to bai kuskura baki ba da haka dan ka zuba ruwan a baki kawai ka shi bai da shi a ƙasa ka zuba ruwa ne a baki ka bai zan kula da wannan abubuwan su ne ibada ba wallahi yana da muhimmanci amin ya rabbal alamin saboda ba abu mai ciwo wallahi malam irin arzikin mutum bai iya alwala ba kuma da alwalan nan ta lalace ba ta yi ba duk sallar da zaka yi ba ba ta hau ba shi yasa mu tsaya mu iya ta kar mu gaggawa da ikon Allah sati mai zuwa zamu zo da kacuwar roba anan sai mu yi ta a aikace yawwa saboda a gani mutane kowa ya gane ya kamata a yi dan mu bauta Allah ala ilmin basira irin wannan bayanin da ake shine dai da annabi ya ce ai da haka kuskuren baki shine me ka zuba ruwa a bakinka ka kada shi rinshul ma'i fil fami haka ka furzar ka furzar kuma ba yanzu da wani zai zuba bakin ya kada shi ya haɗe to bai kuskure baki ba shanyewa ne kaga yayi shan ruwa kenan to ai ka san mutane kala kala yawwa da haka in ka kada shi fufufufu sai ka fetsar da shi to ka kuskure ka zuwar shakawa kuma ka sheka shi sai kuma ka me ka face damun shari'a ta ce akwai shekawa akwai facewa to ana so ai mubalaga saboda manzo Allah ya faɗa hadisi Imam Ahmad da Tirmidhi da Nasa'i riwaya ingantacciya Laqit ibn Sabra ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai matuka wajen shigar da ruwa cikin hancinka kuma ka sa ƙarfi wajen shakarsa sai dai kar ya wuce maka can musamman idan dai kana azumi to kar ya wuce can ya je wuce makogoro sai ya lalata maka azuminka don haka ya kamata mutane su gane cewa waɗannan sunnoni ne guda biyu masu ƙarfi na alwala kuma farawa da su ma sunna su kansu sunna farawa da su su ma shi ma kuma sunna to sai malamai suka ce wasu malamai suka ce a'a wato farawa da kuskuren baki da sheka ruwa kafin wanke fuska shine sunnar alwalan amma asalin kuskure baki da shaƙa ruwa a hanci wajibi ne na kawo muku shi daga ƙarshe don mu fita daga saɓani wasu suna cewa sunna ne sunna ne kamar da aka saba kuskure baki shaƙa ruwa sunna ko to malamai mu haƙiƙuna da suka zo bayani suka ce a'a an cakuda abu biyu ne wa farawan in ka zo alwala ka fara kuskure baki da sheƙa ruwa farawa aikin farawa ka fawo shi daga farko sannan sai ka wanke fuska shine sunna amma kuskurar bakin aikin kuskure baki da aikin shaƙa ruwan wannan wajibi ne me yasa ya zama wajibi suka ce li annahuma min alwajhi ai a fuska suke akwai wanda zai ce maka sunna ne wanke fuska kun gane bayani na kuwa ai ba wanda zai ce maka sunna ne wanke fuska to tunda an ɗauki cikin baki da cikin hanci fi hukumin wajibi da shi da fuska duk ɗaya ne to wajibi ne wanke fuska to haka kuma wajibi ne shi ma me wanke baki da kuskure baki da shekarwa suka ce fa farqun baina hadha wa hadha akwai bambanci fa tsakanin wancan sunna ne farawa da su sannan kuma wajibi ne aikata aikin Allah sa kuna ganewa mun gama wannan sai wa taqlilul lihiyatil kasifati malam yace ana tsatsefi tahlil tsatsefewa gemu wanda yake mai ainihin wato duhu mai kauri a tsatsefe gemu sosai dukansa ya ce yana daga cikin sunnar alwala me yasa suka ce allahiyatu min alwajhi ai ita kanta gemu din tana cikin fuska riwaya ta zo a an ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana alwala yukhallilu lihiyata yana ta tsatsefe gemunsa yana tsefewa yana tsatsefewa an san dai tsefewa ko a sa hannu a tsatsefe a tsatsefe an ce a tsefe ne ai saboda gemun yana da yawa har ya kai ga hannu zai iya riko shi ya jawo shi amma wanda ba katifa ba dan karami babu ma shi a ciki kawai da ya zo wankewa zai tafi gaba daya yi amma mai gemu kasif mai yawa to wanki kadai ba zai wadatar ba sai ya sa ya tsatsefe saboda ruwa ya shiga mai ya shiga cikin gemun ya rarratsa shi saboda shi ma yana cikin fuska kuma duk tsawon gemu duk duhun gemu inda gemu ya kai cibiyarka to in fa ka zo alwala ka wanke iya nan baka tsefe gemun nan ba to ka bar lam'a shine ma'anar takhlilul lihiyal kasifa zan maimaita jama'a gemu yana cikin fuska ba an ce mu wanke fuska ba to kada ka zo wanke fuska ka sa ruwa ka wanke iya iya iya nan haka yanzu kaga zan iya lura haka haka ka gani na yi haka na gama na wanke fuska ta amma nan fa ban taba shi ba to gemun ka da yake da duhu to yana cikin hakkin sa alola shi ma kai ne ka tsatsefe shi kuma me yasa ai shi din ma iya cikin fuska yana cikin fuska shi ba ce aka ce an sa mai ruwa ya yi sharkar ba a tsatsefe shi ta yadda danshi zai taba shi gaba daya yana cikin fuska a shi yasa wanda ya aske gemunsa ya aske wani bangare ne na fuskarsa kuma Allah ya sanya gemu a fuska yake kuma Allah ya sanya gemu kwalliya ne ga fuska ado ne ga namiji gemu shine bambanci tsakanin mace da namiji abin da yake bambanta mace da namiji shine gemu kuma alama ne ala rujulati wa shahama alama ne na shawa da namiji ne cikakke saboda yana da gemun su cikakke da aka shi sa manzo Allah ce oful liha ku cika gemu warku shawari ku dandatse gashin baki khalaful majus sai ku shaba sai ku saba wa majusawa da aka gemu shari'a ne gemu addini ne kuma tsayar da gemu dole ne ba kamar yadda ake ce ai sunna ne in ga dama kai ba dole ne ai tunda umarnin annabi ya zo yace uful liha ku cika gemu warku shawari ku danda tsaye gashin baki sai dai mai larura ko wanda yake da uzuri akwai marasa lafiya akwai masu aiki wanda ba a barin su tsaye da gemu akwai abubuwa da yawa wanda yake da dama ya tsaye da gemunsa kuma cikar mutum shine gemu kar mutum ya je zama da shi da matarsa duk daya haɓaka tas haɓata ma tas namiji kamata a gan shi da gemu shine kamala shine kwarjini kuma sabawa majusawa ne shi sa manzo Allah aka ce yaya ake gane annabi yana karatun sirri a sallah yana karatu aka ce duk tirabi lihiyatihi yana yana yin azasiri a gaga bakin yana motsi gemu yana karkadawa shi gemunsa mai tsawo ne alayhi salatu wassalam malamai sun yi magana akan shi gemu mutum yana iya gyara shi wasu ba da dama a gyara shi in ya wawwatse ko a kyautata shi yadda zai ba da kama mai kyau sannan a shafa masa mai a tsefe shi a taje shi kamar yadda annabi yake tsefe yake tajewa ba a cire gemu sai da larura sai in mutum yana da larura wani ya san wani larurarsa sananniya ne wani kuma ba a sani ba shi kadai ya san larurarsa amma haka kurin musulmi ya je kwashe gemunsa to Allah zai tambaye shi a kiyama me yasa ka cire gemunka da aka shi sama da aka zo alwala aka ce a tsefe gemu alkasifa allahiya alkasifa to malamai suka ce gemu kala biyu akwai allahiyatul khafifa akwai allihiyatul kasifa khafifa kasifa lihiya khafifa gemun da bai da ba mai kauri ba shine wanda ana gano duk gemun da ake ganin fatar haban mutum fatar habanka ana iya gano ta taras to wannan lihiya ce khafifa to me hukuncin wannan alwala kawai in an zo da ruwan alwala inda aka wanke fuska haka za a haɗe da ita kawai tunda ai ana ganin ana ganin me ana ganin fatarka duk gemun da ake ganin fatarka idan ka zo alwala kawai yanda zaka wanke goshinka haka zaka haɗe ka wanke shi dan man bai da yawa ai bare da mai gaba in dai ana gano fata sai ka wanke shi zahiru huwa batinuhu amma wanda yake kasif ne mai tsawo ne to shi kuma kawai ka tsatsefe shi da ainihin wato ruwan da yake hannunka to wacce ce lihiyatul kasifa ita ce gemun da take lullube ainihin haɓar mutum ga baki ɗaya shi ne lihiyatul kasifa to wannan idan an zo za a tsatsefe ta wajen tsatsefe wannan dole ruwa ya ratsa shi saboda shi ma yana cikin fiska yana tare da ainihin fiska kuma duk tsawonsa sai ka bi har ƙarshen gashin na ƙarshe sai ka ji shi ma sai ka taɓa shi a wanke shi a tsefe shi idan akwai wani abu da ya makale a tsatsefe shi a ciccire shi ne abin din a tsatsefe gashi din to ya hukuncin saje saje malamai sun yi saɓani shin saje na cikin gemu ko baya ciki wasu suka ce saje daga nan gefen gaban hancin kunninka nan baya cikin gemu ina ne gemu iya haɓan nan shine gemu wannan ƙauli ne a cikin maganganun wasu malamai wasu kuma suka ce a ai gemu ai tun daga nan me sunan nan gurin nan ba muna taɓa nan ba me sunan shi da hausa amadin kuki amadin kunne kai ma jamilu gaskiya ne kuwa haka ake cewa jama'a haka ne amadin kunne baya ne amadin kunne eh bayan nan shine amadin kunne to nan ba kunci a wannan ba shine kunci ba ko ya hada hadda nan kundu kuki ta wannan kashin shine kundu kuki to ni nan nake tambaya nan me sunansa to wani ya tambaye mana zuwa wani sati matsalar me a tambayo ya kamata mu bincika mu sani gaskiya yana da suna tabbas yana da suna wato nan gurin saje da ai saje ake ce masa amma an ari sunan gashin ne sai aka ba wa gurin to amma wasu suna ce da shi muƙamuƙi shi muƙamuƙi ka san wannan ƙashin hawaye haka ka gani hawaye haka ya haɗe da ƙashin ƙoƙon kai skull ɗinka da haka dukansa gaba ɗayansa sunansa me nan haɓa nan kuma muƙamuƙi amma dai a daidai a da tambayowa to muƙamuƙi yana cikin gemu ko baya ciki suka ce yana ciki suka ce ai ko farke nan gemun aka farke shi ko na akuya gani za ga kashin haka yake a tafi da haka tun daga nan gurin saman gaban kunnen ka dina har abin da ya sauko ya zo haɓarka sunansa me geme ko sunansa gemu don haka suka ce shi ma gyara shi ake kyautata shi ake da yawa daga cikin malamai sun faɗa haka duk da cewa akwai saɓani wasu na ganin baya ciki shi za ga wani yana aske nan ɗin wani hannun ma baya tabawa in yazo gyara kawai tun daga nan sama har ƙasa zai gyare shi gaba ɗaya me dalilin ku ku waɗannan malamai suka ce yau ai kashin ɗaya ne dama wannan kashin na nan shine din da ya tafi hakan ka taba shi haka har ya zo nan shine dai kashi ɗaya ne da haka shine gemun ai ka duba na akuyar gidanku ko ragon gidanka in ka yanka sai ce wal asabi tsatsefe yan yatsu ya ce yana cikin sunnar alwala a tsatsefe ‘yan yatsu wana yatsun hannunka su shiga cikin ruwa kuma idan ka zo wankewa ka tsefe su to a yatsun akwai na kafa akwai na hannu duk lokacin da aka ce tsefe ‘yan yatsu a alwala to tsefe yatsun kafa sun fi muhimmanci sun fi ƙarfin hukunci a alwala me yasa shi hannu ai daman ko tsabar wanke-wanken da zaka yi ma duk ruwa zai ratsa shi ina fata ana fahimta to amma shi ma din ana so me ya tsefe sai ka tabbatar ruwa ya shiga tsakani saboda in dai zaka wanke haka haka haka ba za ka shigar da hannun ka tsefe ba zai iya ruwa zai iya yawa ruwa ya ratsa nan gurin musamman wanda yake da fata mai tattara to ana so a tsatsefe su hatta sai ruwa ya shiga amma wa takhlilu rijlaini akadu tsefe yatsun kafa tsefe yatsun kafa ya fi ƙarfi da haka shi wajibi ne ma cewa duk wanda ya yi alwala bai tsefe yatsun kafarsa ba to ya bar abin da yake wajibi na cidas wa tayamun abin da ake nufi da tayamun shine albad'u bil mayamin albad'u bil mayamin shine at-tayamun ka fara da dama dama dama idan ka zo yin alwala komi dama dama dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son yin abubuwa da dama kamar yadda ya zo a cikin riwaya daka ka daka komi da dama to fuska ma haka har har fuska har fuska in ka zo alwala sunna ne sai ka fara wanke bangaren mai dama shine at-tayammun din komi na alwala ka fara da yi da wato wato da dama sannan ka zo a ka wanke hagun ɗin fuska hannun dama ka wanke ta sai hannun hagun ka wanke ta ƙafar dama ka wanke ta sai ta hagun ita ma haka li'anna nabi sallallahu alaihi kana yujibu tayammunu fi kulli shay'in yana birge annabi yayi abu da dama komai a riwaya aka ce yujibu tayammunu fi tahurihi yana birge shi annabi idan ya zo yin alwala hadisin bukhari da muslim ya fara da dama dama ma'ana fi wadu'ihi wa iktisalihi a alwalarsa da kuma ainihin wato a wankansa gaba daya har a ba ni sunan shi har a wanka ma ana so a fara yi da dama wannan babu sabani tsakanin malamai damantawa idan an zo yin alwala ko sabani babu a tsakanin malamai a rinka yin abu da dama idan za a rola a yi da me a fara da dama ba wani malamin da ya ce kar a yi kamar yadda ya zo a cikin asharhul kabir to akwai wata riwaya da aka ruwaito daga al'imamun razi a cikin tafsirinsa Allah ya masa rahama cewa an ruwaito daga imamu ahmad Allah ya masa rahama wajibcin a fara wajibcin a fara wanke dama sannan sai a wanke ainihin hagu me yasa ya faɗi haka saboda lazimtan da aka ga annabi ya lazimci wanke dama kullum sannan ya yi hagu to amma an ruwaito daga abdullahi ibn abbas ya ce da hannun dama da hannun hagu dukan sunansu me hannu ne da kafar dama da kafar hagu sunansu hannu ne inda wani zai zo alwala ya wanke hagun sai ya wanke dama to a alwalarsa za a ce eh alwalarsa ta cika cewa ya wanke ko'ina kuma ba za a ce ya aikata abin da yake haramun bane yake yace saboda me dukkan su wuri abu ɗaya ne sai dai ya saba wa ka'idar da shari'a ta kawo cewa ga abin da annabi yake yi a aikace Allah ya masa rahama wa akhdhi ma'in jadidin lil udhunayni daukan sabon ruwa tas in za a wanke kunne ko za a shafar kunne abinda ake nufi yustahabbu an so mai alwala an so mai alwala in zai shafar kunne ko wankin kunne to ya ɗauki sabon ruwa ba ruwan da ya shafi kansa da shi ba haka shi mai littafi ibn gudama ya kawo a nan wa akhdhu ma'in jadidin lil udhnayn akwai hadisi da ya dogara da shi ne Abdullah ibn Zaid Abdullah ibn Zaid yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tawadda yana alwala fa akhadha li udhnayhi ma'an khilaf alladhi li ra'sihi yace naga annabi yana yin alwala sai ya dauki sabon ruwa ba wanda ya shafar kai ba da ya zo wanke kunne ko shafar kunnensa sai ya ɗauko ruwa sabo gal a leda wani hadisi na imamul bayaki ne to amma hadisin yana da rauni hadisi ne wanda yake da'ifi kamar yadda malaman hadisi suka faɗa Allah ya musu rahama um, saɓanin haka shi ne ya tabbata malamai suka ce as-sawabu daidai shi ne an waito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a yana shafar kai ko in ce yana shafar kunne da jikan ruwan kansa ya ɗebo sabon ruwa da zai yi shafar kai wannan akhzul ma aljadid ɗaukan ruwa sabo ɗin ba wa kunne yake ɗauka ba waka yake ɗauka da haka in ya shafa kansa in ya dawo da shi sauran jikan ruwan shine yake shafe kunnensa so abinda ake nufi annabi ya ɗauki sabon ruwa ba za a ce ya ɗauki sabon ruwa ya wanke kunne kawai ba a'a ya ɗauki sabon ruwa ya shafa kai ya wanke kunne wannan shi ne daidai ma'ana ana so a nuna maka ina ce da yaushe ake shafar kai ba da an gama wanke hannu ba in an wanke wannan hannu an wanke wannan hannu to kada wani ya ɗauka cewa tun da kai shafa shi ake da sauran jikan da ka wanke damtsanka kar wani ya ɗauka haka ne da sauran jikan da ka wanke damtsanka shine za ka zo ka shafa kai sai aka ce wa akhadha ma'an jadidan manzo Allah ya ɗauki sabon ruwa li ra'sihi wa udhnayhi kenan ya shafi kansa ya shafi kunne to wannan sabon ruwa da ya ɗauka ya ya shafe kansa ya shafe kunne shine wasu suke ɗaukan cewa ai wa tajdidul ma'i lahuma da kamar da malam fiqh suka fa a cikin fiqhul malikiya jaddada wa kunne sabon ruwa to wannan ba daidai bane daidai din shine in ka wanke hannu to ka ɗebo sabon ruwa sai ka shafa kai za mu yi bayanin sifar shafar kai insha Allah ya kace ka dawo da shi sannan kuma ka shafe kunnan wannan shine abin da ya zo a daidai amma riwayar da ta zo cewa wa kunne aka ɗauka sabon ruwa to wannan riwayar bata inganta ba da sauransu sannan kuma abu na biyu shine dama akwai hadisin Abu Dawud da Aida manzo Allah ya ce al-uzunani min ar-ra'si kunnuwa ai a cikin kai suke da aka sabon ruwan da aka ɗauko an ɗauko wa kai ne tunda kunnen a cikin kai yake eh an ɗauko sabon ruwa an shafi kai kuma an shafi kunne da aka daidai din shine jama'a in kai alwala ka wanke hannunka ɗauki sabon ruwa ka shafa kai da ruwan da ka shafa kan nan sai ka wuce ka shafa kunnenka da shi kada ka raba tsakanin kai da kunne dan al'uzunani minar ra'asi kunnuwa biyu suna cikin suna cikin kai kamar yadda ya zo a riwaya ingantacciya duk da cewa an samu riwaya ta shi bai haƙi cewa wa aka da ma'an jadidan gaira wato ya ɗauki ruwa sabo gaira ma baƙiya min gasli aliyadai ba wai sauran ruwan da ya saurana wankin hannunsa ba kun ji dai na muku bayani ga yadda shari'a ta zo mana da shi tayi yanda ake shafar kai shine akwai sabanin malamai wanda mun ce zamu zo mu aikata shi aikace alwala insha Allah sati mai zuwa shin da annabi ya zo yin alwala daga nan ya fara da ya jiko hannunsa da ba ya dauko sabon ruwa ba to daga nan ya fara ya tafi baya ya dawo da shi haka saboda a riwaya an zo fa'aqbala bihima wa adbara fa'aqbala bihima wasu suka ce aqbala bihima me bihima hannayen guda biyu aqbala bihima kaga na ya dauko shi wato sai zugo a tsaye kenan sai yayyo gaba aqbala wa adbara ya juye da su baya wasu suka ce a a aqbala bihima farko yanda yazo shafan kan hannayen ne yasa a gaba aqbala aqbala bihima ma'ana ya sa su a gaba wa adbara sai ya kai su baya sannan sai ya dawo da shi duka wannan malamai sun faɗa amma wannan na ƙarshen shi ne fi inganci hannu a goshi a kai shi baya in ya je ƙiya a sake dawo da shi sannan shin kan duka ake shafewa eh abin da ya fi dace a shafe duka kan gaba ɗaya to ina ga wanda bai shafe duka ba kuma ya shafe wani bangare na kai haka kamar masu Allah ya mutum da kika hannu daya sai haka wani ma haka zaka yi akwai wanda na gama haka yi ya karkada ya jefa hularsa kawai tafiyar sa abu haka din nan kawai shi abin da ya dauka ana so ruwa ya dan ratsa kai shi akai a shafa to idan idan ka tafi da hannayen a haka guda biyu kaga me yasa aka sa bihima shari'a ta ce a sa hannu biyu dan a nuna ma duka kan ake shafawa shi yasa a fiqihu ko a ce wa masu jami'ur ra'asi shafe dukkan kai kenan hannun duk inda gashi yake me ra'as duk inda gashi ya tsoro ka shafa haka sai ka dawo da shi to da ka zo dawo da shi wannan hannayen babban yatsa haka wannan manuniya da babban yatsa guda biyu su suke aikin wannan asababa haka da wannan babbar yatsa to sai ka sa wannan manuniyar sai ka sa ta a ciki haka kamar yadda ake toshe kunne kun ga haka to sai mutum abinda ake so da shafar kunne haka ake yi duk ramin kunnen nan duk ramukan nan wannan hannun ya- ya dan zazzagaya haka to lokacin zagayawan sai rinka tafiya da wannan kaga shi wannan katon yatsa yana goge yana shafa baya haka ake yi ka gani ka taho ka yi haka ka shafa ka taho simakul uzunain wannan wato wannan yatsun guda biyu su shiga cikin nan ba wai kawai ka zura su kai haka ba fa in ka zura kai haka ka murda kaga ai ba su bi nan ba ba su bi kwarin kunnan ba to in ka zo alwala dole sai ya bi na wannan kwarurukan dan cewa aka yi a shafi fatar kunnan wani kuma za ga yana ta walda kansa yana cucusa hannunsa yana shiga yana ba ce aka yi a cusa ruwa a cikin ramin kunne ba wannan fatan wannan falo-falo din shine ake shafe shi gaba daya saboda al'uzunani min al ai su ma kunnuwa guda biyu suna daga cikin me kai insha Allah mun zo sati mai zuwa za mu yi aikace kuma za mu sa wani ya gwada a aikace mu ga zai daidai ko kuma ba zai yi ba kuna tare da ni wal ghaslatu saniyatu was salithatu wankewa na biyu da na uku a duk alwala duk inda ake wanke shi ɗaya biyu uku wanki na biyu da wanki na uku duk sunna ne amma na ɗaya dole ne mana yana cikin sunan alwala kaga yanzu idan ka zo kuskuren baki ba ana yin sau nawa ba sau uku shaƙa ruwa a hanci sau nawa to na ɗayan shine dole da ya- abinda ake nufi da wannan shine da wata gaggawa za ta same ka da rashin ruwa zai same ka zo yin alwala ka yi marra marra ƙwaya ɗaya ɗaya haka sau ɗaya komi guda ɗaya ɗaya in dai ka wanke ko ina to alwala ka ta yi da haka na biyun da na ukun ganin dama ne wannan duka sunna ne hannaye kuskuren baki sau biyu sau uku sunna wanke fuska shi ma sau nawa sau uku ake yi a yi na farko a yi na biyu a yi na nawa a yi na uku to in ka wanke na ɗaya ƙarin na biyu da na uku shi ma sunna ne wanke hannaye wanke ƙafafuwa ma sau uku ake yi ka kula fa ba wai kana sa kafarka akan famfo kawai ka karkada ba sau uku ake wanke kafa sau uku ake ake ake wanke ba ni sunan shi ake wanke hanci da baki shafar kai ne za ka yi sau ɗaya ka je ka dawo ta shafar kunne da haka kafar ka ma sai ka wanke ta sau uku amma in ka yi ɗaya ka tabbatar ko ina yawan ku ta yi na biyu ka ƙara yana da kyau wannan shine ya zo daga cikin riwayoyin da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sifanta a- alwala annabi kamar hadisin Abdullahi dan Zaid taslis din yi na ukun shi kuma mustahabi ne wasu malamai suka ce sun bambanta su kuma na ɗaya wajibi na biyu sunna na uku mustahabi in kayi akwai lada in baka yi ba ba komai akan ka amma wajibi shine guda ɗaya dan Allah ya ce faksilu wujuhakum wa aydiyakum Allah a cikin alqur'ani guda ɗaya ya faɗa ba ku gane wannan a cikin qur'ani kwaya ɗaya aka faɗa faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum to amma a sunna a aikace annabi da shi yake fassara qur'anin sai ya nuna mana ana iya yin biyu ana iya yin uku shi yasa suka ce ta al'ula fariza wa saniya fadila wa salisa sunna a wani abu nan to na hudu ba inda wani zai kara na hudu suka ce bid'a duk mutumin da ya zo alwala ya je wanke sau hudu ka kula ba junin ka barnar ruwa da tadi ba ko kai mai tsafta ne duk abin da zaka kar ka wuce uku kana yin na hudu kai bid'a az-ziyadatu ala salas ƙari akan uku din nan wannan bid'a ne wasu malamai suka ce mm kar a ce bid'a ne kai tsaye a ce bid'a ne li ghairil waswas banda mai waswasi wanda yake da ciwon waswasi shi ka mai zai ta bugawa sai ya gamsu ka san mai waswasi ba zai iya guda uku ba ba zai ba wani ya taba mun fatawa ya ce wallahi malam na cikin larura in ce me ya faru ce wallahi malam na zauna alwala na kan yi guda goma sha biyu ran da ban yi mai yawa ba na yi tara ya ce wallahi malam na kan zo na kan riga ladanin mu zuwa masallaci in shiga banɗaki in na fito shi ɗan ya ce ai fitsari ya daga koma in je in jike wandan in na ɗaga sai in ji kamar ya daɗa tsirtowa in na wanke in na dawo ina zaune wurin alwala sai na gama sai shi ɗan ya ce ai baka ji motsi ba ai tusa kai sai wani shi ɗan ya ce ai wannan jikar da ka je ai fitsari ne ya jika ya ce wallahi sai na yi alwala tara ya ce malam ta ya ce maka wallahi har umra na biya dan Allah raba da wannan ciwon wallahi malam akwai masu waswasi shine Allah ya ce wa min sharril waswasil khannas wani aljani ne sunansa khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas shine yake kama mutum ka zo ka yi ibada sai ce bata yi ba haka kurum kana cikin sallah kana karatunka sai ka ji an tsikare ka a cikin dubararka sai ce alwala ta warware sai ka tafi ina ko ka ji alamar kamar iska ta fita alwala ta sai ya sa kake alwala sau uku sau hudu yace malam ni ba ina riga ladanin mu zuwa jami'i amma mu ne mu ne yan jami'in karshe kaga masifa malam akwai yaron da iyayen suka kawo mun shi cewa malam ai masa wa'azi wallahi idan ya shiga ban daki fa sai dai kowa ya bar gidan yana iya ɗiban awa uku hudu a ban daki ne magana da shi yace a ai bai zai ba dole a kula da abubuwa yace nace me yasa kake da dace kaga nan kaga yankan farcen na haka ya ce dole sai na bi shi haka na gogoge na ɗebo ruwa na zuba na diddirza irin gefen harshen farshen nan haka ya ce kuma sai a ce masa ai kaga a hannunka akwai tattara to shi alwalinsa ya zo ba ta kowa yake ba ta ke ya murza ya murza haka ya tattaba ya ce nan din nan nan shedan yana iya yaudara ka ruwa bai taba ba haka yake bi sai ya sai ya tattaba nan yayi haka yayi haka yayi haka yayi haka yayi haka hanci ko ya zo ya ce he ya kwaye shi ya gogoga yayi abin da sauran musiba wallah musiba yace baya fitowa haka akwai wanda yace in yazo tsarki ai sai nayi ta safa da marwa a ban daki tukunna ai bai zai yi yace ka zo ka fito fitsari ya dago maka yace in ya gama sai ta zo aje ida aje ida aje ida a ban daki aje ida aje ida wani ma hatsalle yake ya dan jogin haka ya dan karkada musiba musiba bala to duk wanda ya gamu da wannan ya gamu da ciwo to idan ya zo alwala wannan baka isa ka tsaye da shi ga guda ɗaya ba ba zai gamsu ba saboda tafiya zai yi ce dan ya ta gaya mai sallar ba ta yi ba to sai a yi ƙoƙari a kiyaye wanda ya yi na uku ya wuce gona da iri babu furudul wudu'i wa sifati babin da ke magana akan farillan alwala da kuma sifofin alwala wai yanzu duk wannan bayanin da ya mana wai wai yanzu ne ma zai bayanin sifar alwala sama da wannan bayanin da nayi Allah ya masa rahama bari mu ji matanin kawai ko tunda an nuna mun lokaci yayi furuduhu sittatun ghaslu alwajhi farlan alwala guda shida ne akwai wanke fuska daya wal famu wal anfu minhu da baki da hanci yana ciki ka ji wata magana kun gane abin da nake faɗa kuwa kun ga mun dawo ko da an ce mana kuskuren baki wanke abin shakarwa me sunna to yanzu ka gane a karatu ba aikin kuskura bakin da sheka ruwan aikin shine sunnar ba a'a farawa shi yasa yanzu kaga da yazo farillan alwala sai sai sa maka me ghaslul waji wal famu wal anfu minhu da baki da hanci suna ciki wa ghaslul yadaini wanke hannaye guda biyu wa masur ra'si da shafar kai wa minhu al udhnani kaji da kunnuwa ma duk suna ciki wa ghaslu rijlaini wanke hannaye kafafuwa guda biyu wa tartibu jerantawa zamu zo mai bayani me ake nufin jerantawa sai wal muwalatu sai yin muwala bibiyawa wani kan wani abin da yake nufi da muwala shine ka wanke gaban nan ba tare da ka rarrabe tsakaninsu ba wani yana tambaya me bambanci tsakanin at-tartibu da al-muwala at-tartibu daga wannan sai wannan da mun ka san tartibu to me al-muwala ka wanke fuska daga wanke fuska sai me sai wanke hannu ko to muwalati shine kayi da wuri kar ka bari fuskar ka sai ta bushe ka wanke hannu shine muwala ka wanke hannu za ka yi shafar kai muwalaci shine ka maza ka shafa kai kafin hannu ya bushe me muwalaci muwala mu- bibiya ko jeranta wasu malam fiqh suna cewa duk jerantawa da tartibu da muwala ba iri ɗaya bane da bambanci tartibi dama daga wannan sai wannan daman ka riga ka sani kuskura baki wane ne sai wannan sai wannan da sauransu za mu zo mu yi sharhi a baya daga baya amma me muwala kar ka bari wata gaba ta bushe kafin wata za mu zo mu yi bayani da rai da lafiya me hukuncin wanda ya zo alwala ya wanke wata gaba kafin ya shiga wata gabar ɗaya ta bushe ya yi muwalati ko bai yi ba bai yi ba wa hiya an la yu'akhkhira ghasla udwin hatta yanshifa alladhi qablahu kaga ya fassara mana wa niyyatu niyya shartun li taharati al ahdath kulliha sharadi ne na tsarkin hadasi duka gaba daya fa yanwi raf al hadasi aw tahara idan ka zo zaka yi niyyar dauke hadasi kari kenan ko kuma tsarki lima la yubahu illa biha da abinda wato ba zai ba za a taɓa halatta maka sallah ba sai ka kawar da wannan abin fa inna wa ma tusannu lahu taharatu ka qira'atin aw tajdidan masnunan nasiyan hadathahu irtafa malam yace idan mutum ya zo yin alwala kaga asali kai alwala kai sallar farilla mana za ka yi alwala farilla ko to shin irin wannan alwala ta farilla da za ta ɗauke maka nauyin farilla ita ce kuma alwalar da idan ka yi ta da niyyar karatun ƙur'ani shi ma ya yi kaga alwalar karatun ƙur'ani ba dole ba ne alwalar kiran sallah ladan da zai kira sallah ya yi alwala ba dole ba ne ma'ana zai iya kiran sallah ko bai da alwala daga baya ya zo ya yi alwala sannan zai iya karanta alƙur'ani ko bai da alwala to irin wannan alwala sai mutum ya zo da niyyar ya kira sallah sai ya yi alwala asalin alwalan niyyar da ya yi mata ta kiran sallah ne a'a asalin alwalar shi ya yi niyyanta ne don ya yi karatun ƙur'ani na wuridinsa ko kuma ya yi ne da niyyar ya sallah nafila ko kuma ya yi ne kawai da niyyar alwala ya zauna kaga waccan ta farko alwala ce ta yin farilla wannan kuma alwala ce ta yin sunna ko ta yin abin da ake so a yi alwala da shi shin mutum zai iya irin wannan alwala kuma ya sallah farilla ta isan masa malam yace eh ko kuma misalin alwalar da mutum ya manta wata sunna sai ya zo imaimaita ta yaya hukuncin ta eh ta yi zai iya dauke duk zamu yi sharhi insha Allah ta'ala to bari mu tsaya anan dai saboda yanayi na lokaci a in Allah ya da sati mai zuwa za mu ci gaba da sauran bayanai abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar Allah wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya rabb